أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu kallonmu da sauraronmu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitabu wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake hada nassoshi ko yadda ake hada ma'anar nassoshi wanda ake ganin kamar a zahiri sun ci karo da juna wannan shine darasinmu na 118 ga waɗanda suke bibiyar mu sun san muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'o'i hamil tirab an ayatul kitab na sheikh al'allamatul qur'ani muhammadul aminu shanqiti da kuma littafin as'ilatul qur'ani al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abi bakar bin abdul qadir ar-razi rahmatullahi alaihim wa rahimallahu jami'al musulmi to bayan haka za mu tashi ne a mas'ala wato ta ɗari hudu wato da sittin da shida an gane ko za mu tashi ne a mas'ala ta 466 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid wa ajwibatuha da muhammad bin abubakar bin abdulkadir ar-razi a ƙarƙashin aya ta ɗari da biyar a cikin suratu hud malam ya ce fa'in ƙila idan aka ce kaifa taufiq ya za mu haɗa bai na ƙaunihi ta'ala tsakanin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala yau mai ya'ti ranar da kenan mutane za su zo la ta kallamu nafsun illa bi izni babu wata rayuwa wadda za ta yi magana in ba da izinin Allah ba ko kuma yau mai ya'ti ranar da shi Allah zai zo ranar alkiyama don hisabi amma barin sanin yadda Allah zai zo kaifiya tana wajen sanin Ubangiji na fata an fahimta an gane ko domin ya ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa a aqida ta salaf ba a cewa ja'a amru rabbik al'amarin ubangijinka ya zo domin can a cikin suratul an'am ya ce hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik kaga sai ce aw ya'ti rabbuk sannan kuma ce aw ya'ti ba'd ayati rabbik dan nuna maka zuwan ayoyi daban zuwan ubangiji daban wannan kuma nassi ne na alqur'ani mai so ya diba cikin as-sawa'iq al-mursala na al-allama ibn al-qayyim al-jawzi yayi bayanin ibn al-qayyim al-jawzi yayi bayanin wannan to madalla to malam yace wa qawlihi da kuma ya zamu hada shi da fadar Allah subhanahu wa ta'ala yawma ya'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ko wace rai za ta zo tana jayayya akan kare kanta don kanta tana ta kanta kenan an gane ko wa qawluhu kuma wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala hadha yawmu la yantiqun wannan yini ba za su yi furuci ba wala yu'zanu lahum fayatadhirun ba za a yi musu izini ba balantara kuma su bada wato uzuri to kaga wannan aya ta ce ba mai magana sai da izinin Allah illa bi izni wannan kuma ta ce ko ce za ta zo tana jayayya akan karan kanta kidan ta yi magana sannan kuma nan ya ce ba za su yi furuci ba ma kwata-kwata kuma ba za a ba su izini ba malam ya ce to fa innal ayata thalitha tunaqidul ayatil ula domin aya ta farko kamar a zahiri tana warware ma'ana aya ta farko bi nafi izini ta kore izini babu izini wa tunaqidul ayatin jami'an kuma ta warware ma'ana ayoyi guda biyu da inda ya ce la takallamu nafsun illa bi idni tunda wacce ta ce ba a magana sai an yi izini kine an yi izini za a yi magana wannan kuma aya ta ce yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha ko cire ta zo tana kariyar kanta kenan ita wannan ayar ta ce ba za su yi furuci ba ta ma hana furucin kwata kwata kuma ta hana izini wa tunaqidul ayatin jami'an bi nafi nutqi ta ce kuma ba za a yi magana ba kenan da ta ɗaya da ta biyu sun ce za a yi magana tunda wacce ta ce ba za a yi magana sai da izini ba wannan kuma ta ce ko cire ta zo tana kare kanta kenan ta nuna an yi magana to kenan duk ta warware ma'anarsu a zahiri to amma kuma wadda ta ce kuma wala yu'zanu lahum kenan ta kore izini wadda ta ce illa bi izini wannan ta kore ba za a yi izinin ba malam yace to kulna zamu ce amma tawfiqu bainal ayataini yadda zamu hada waɗannan ayoyin guda biyu al'ula yayi na farko fa zahiru malam yace abu ne wanda yake zahiri amma nan muna nufin nafin zahiri ga wanda Allah subhanahu wataala ya bashi fahimta لأن معناه تجادل عن نفسها بإذنه كنا دا أنك تي آية تجادل عن نفسها تنا جاية أكن, أكن كاري كنتا بإذنه ني آية بإذن دا إذن الله لي يتتو فتوافقت الآية تاني سي آية بيوم أنسو تحدو رجونا وأما الآية الثالثة أما آية أكو فإنها لا تناقض الآية الأولى تباتا وروري آية تفرقو بنفي الإذن وجنكور إذني مالين يتي إن قلنا إن الاستثناء من النفي laisa bi isbatin in kulna mala ce in munka ce innal istithna minan nafi wato istithna wato togewa minan nafi daga korewa wato togewa daga kore daga wato korewa ya an ce al istithna shine togewa an nafi kuma shine an kore abu togewa daban korewa daban kenan ya an ce an kore ba ana ba a tabbatar da abu shine an nafi ya ce laisa bi isbatin ba tabbatarwa ne ba kenan misali da an ka ce la takallamu nafyuna an kore yin magana babu wata rewa da za ta yi magana to an ka ce illa bi iznihi sai da izinin Allah waɗansu malamai sun tafi cewa kenan shi nan illa din tabbatarwa ne waɗansu malamai suka ce shi illa din ba a siffanta shi da tabbatarwa to sai malai ya ɗauki cewa waɗanda sun ka ɗauki cewa in an ka ce al-istithna'u min an-nafi laysa bi ithbatin waɗansu malamai sun ce togewa daga maganar da an ka kore ba tabbatarwa ne kidan ma'anar shi ba ta zama tabbatarwa to in an ka tafi akan wannan ra'ayin malin yace to li'anna al-ayatul ula domin aya ta farko la taqtadi wujud al-izni hina idin ba ta nuna cewa an ba da izini a wannan lokaci bal taqtadi nafyal kalami tana nuna an kore magana inda intifa'il izni idan izini bai samu ba kenan idan izini bai samu ba babu magana kina sai sun ka hankalta ma wannan kina su a wajen su ba wai shi izinin ba kamar yana tabbatar da yin magana ne a'a in dai babu izini babu magana to waɗansu malamai suka ce a'a wato shi nafiyukin nan in yanzu bayan shi istibati na kenan babu wata magana sai an ba da izini kenan an tabbatar da akwai magana waɗansu suka ce a'a babu magana sai da izinin to ba a sani ba ko za a ba da izinin ko ba za a ba da izini ba shi yasa su suka ce shi istithna'i ba tabbatarwa ba ne ya kamata mu fahimci wannan malin yace to fa amma in qulna amma idan muka ce innal istithna aminan nafi isbatun shi togewa idan korewa ta gabace shi tabbatarwa ne shi yace to na qadatil ayata thalithata alula to ayata uku sai zamanto kamar tana warware ma'ana aya ta farko a zahiri ina fata an fahimce ni malin yace to wala tana qudal ayataini bi nafiyin nutqi amma babu wato cin karo da juna wala tanaquda an gane ko wala tanaquda al-ayatayn ana iya cewa bainal ayatayn kilin ko kuma malam bai kawo shi ba wala tanaquda bainal ayatayn wala tanaquda al-ayatayn babu korewa babu warware ma'anar ayoyi guda biyu su warware ma'anar juna bi nafiyin nutqi ta fuskar wato kore furuci ina fata an fahimta ma'ana in mun ka ce la takallamu an gane ko babu wata rai wadda za ta yi magana nafsun illa bi iznihi in mun ce shi illa yana nufin tabbatarwa kenan ya tabbatar da magana sai zaman to kenan ya tabbatar da za a yi magana to a wannan halin za a iya cewa to ayar ta warware ma'anar ayar da ta ce la yantiquna tunda in mun ce la yantiquna ai ba za su yi magana bane shi ko illa bi iznihi ya tabbatar da za a yi magana in mun ce istithna'i togewa ma'anarsa tabbatar da abin da an ka kore ne amma in mun ce babu korewa ma kwata-kwata ma'ana shi istithna'i in ya zo yana nuna kamar illa bi izini sai Allah ya ba da izini ba tabbatarwa ba ne tana yiwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da izini tana yiwa Allah ba zai ba da izini ba ko kuma istithna'i in ya zo bayan nafi bayan rufin tabbatarwa ba tana yiwa abin ya kasance tana yiwa abin ba zai kasance ba to kenan wannan babu cin karo tsakanin wato waɗannan ayoyi ta fuskar cewa kenan ba a tabbatar da za a yi magana ba ko ba za a yi magana ba amma in mun ce shi istisna'i togewa yana nufin tabbatarwa to a nan ne za a cin karo da waccan tunda mun ce ya tabbatar kenan illa bi iznihi ya tabbatar da za a yi magana to kuma nan sai ce la yantiquna ba za su yi furuci ba to a nan sai a ce an samu cin karo tsakanin waɗannan ma'anori shine ya sa malin yace na qadatil ayata thalithata ula to malin yace to wala tanaqudal ayatayn bi nafi nutqi duk da haka dai ko da ma mun ce a zahiri akwai cin karo to amma malam yace babu warware juna ta fuskar kori nutuki li'anna yawmal qiyama wato furuci kenan li'anna yawmal qiyama domin ita rana ta alqiyama yawmun tawilun yini ne wanda yake mai tsawo yawmun li'anna yawmal qiyamati yawmun tawilun fihi mawaqif wa mawatin to bai ranar tashin alkiyama yini ne wanda yake mai tsawo akwai mawatin wurare daban mawaqif wuraren tsayuwa daban-daban wa mawatin da kuma wuraren bagirrai da dama tunda an ce mawqin wurin da mutum ya zauna mawqif kuma mutum da wurin ya tsaya duk dai galibi da larabci an ce mawaqif da mawatin ana iya cewa wurin tsayuwa ko kuma wurare daban-daban malin yace fa fi ba'dha fa fi ba'dha yakuffuna anil kalami a wani wurin cikin kiyama za su kame da magana fala yu'zanu lahum fihi ba za a musu izini ba wa fi ba'dha a cikin sashi yu'zanu lahum za a musu izini fa yatakallamu su yi magana kinan inda an ce ba za su yi magana ba kafin a ba su izini kuma inda an ce za su yi magana bayan an ba su izini kinan wurin ya bambanta malam yace wa fi ba'dha a waɗansu wurare yukhtamu ala afwahihim za a toshe bakunan su an gane ko khatama shine toshewa ko yumkewa inji malaman zauri an hana abu yayi magana an toshe shi wa tatakallamu aidihim sai hannayensu su yi magana wa tashhadu arjuluhum sai kafafuwansu ko kafafunsu su yi shaida wa hadha jawabun ammun malam yace wannan amsa ce wadda ta haɗe an mithli hadhihi ayat daga irin waɗannan ayoyi an gane ko kinan zaka iske ayoyin da suke cewa wani lokacin ba za su yi magana ba lokacin za su yi magana kinan duk inda suka zo cikin qur'ani kamar mallan ya baka mabudi ne na amsa akan wannan malam yace to wa yaridu ala hadha amma kuma yaridu yana gittuwa abinda za a iya bizuruwa da shi ala hadha akan wannan magana da muka kawo an yi kala a ce qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala hadha yawmu wannan yini la yantiqu da ba za su yi magana ba malam yace to za a ce nafiyun nutqi anhum yawmal qiyama kenan an kore yin furci gare su ranar tashin alkiyama fa yaqtadi intifa'uhu fi jami'i ajza'i dhalika zaman sai zaman to kamar yana nuna an kore wato yaqtadi zai hukumtar da ko zai tabbatar da intifa'uhu wato korewar su yi magana zance kenan fi jami'i ajza'i zalika zaman a cikin dukkan wato sassan wannan zamani an gane ko amalan bi umumin nafi in an ce za a yi aiki da kasancewa annafiyu ya kore domin an ce la yantiquna kenan kamar an ce la nutqa lahum domin shi fi'ili yanhallu an masdarin wa zamanin kenan an ce yanhallu shi an kawo fi'ili yana iya kumsar ma'anat zamanin wato zamani wa mastarin kuma wato zai da kuma mastar kenan za a samu ma'anan mastar cikin shi suna kenan waɗansu malamai sun ce yan hallu an mastarin wa zamanin wa nisba ma za a samu han nisba cikin shi tunda nisba shine fi'ili ya zamanto yana da wanda zai aikata shi don an kace la yantiquna ay nusiba an nutqu ilaihim an danganta yin magana zuwa gare su kenan sai zamanto cikin wanga fi'ili mun samu ma'anar zaman tunda la yantiquna kamar ma'ana ba za su yi furci ba kina an samu zamani lokacin da ba za su yi ba kina an masdarin an an zamanin wa masdarin kuma an samu ma'anar ta masdar suna ai la yantiquna nutqan sannan kuma an samu nisba domin an ce la yantiquna su ba za su yi ba shi yasa zaka malamai suna cewa alfi'lu yanhallu an masdarin wa zamanin ko ku su ce yanhallu an masdarin wa nisbatin wa wato abin da yin hallo an mastarin wa zamanin wa nisba shine abin da malamai suke sun su ce ma'ana yana kumsar ma'anar waɗannan abubuwa to malam yace to kenan in an ka faɗi haka zai shafi dukkan lokaci kama ya ummu nafyu jami'a ajza'il makan kamar yadda annafiyu korewa ya ummu yana gamewa yana haɗe jami'u ya ummu nafyu jami'a ajza'il makan dukkan wato sassa na wato wuri kenan wato abin nan in an ce fi qaulina idan muka ce la wujuda li zaidin fi dar ba a samun zaidu a cikin gida kenan ma'ana dukkan gidan ake nufi gaba ɗaya din sa babu wani bangare wanda za a samu zaidu a ciki malam yace to fandafa aljawabu amma aljawabu amsa fandafa za a tunkuɗa ta ma'ana za a samun amsa bi ikhtilafil mawaqif sai a ce a'a nan an samu sabanin bagirrai ko kuma mu ce wurare wal mawatsin da kuma wuraren tsayuwa kinan wuraren tsayuwa da wuraren da za su je su kafirai fa yakunu aljawab mala yace sai zamanto amsa annal ayata thalitha aya ta uku urida biha ta'ifatun khassa ana nufin wata jama'a su ne wannan hukuncin zai tabbata gare su ghaira ta'ifatayn al-ulayaini ba jama'a guda biyu ba na ƙarshe fala tanaqud wato sai zamanto babu tanaqudi ma'anan da anka ce yawma ya'ti la takallamu nafsun illa bi izni babu wata rayuwa wadda za ta yin furci nan malam shi akan ra'ayin da ya dauka kina an tafi wata jama'a ce wadda ba za ta yi magana ba sai da izinin Allah ana iya cewa mu'minai ko kuma sashen kafirai aidan amma da an ka ce yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha na ana nufin kuma wato amun ne makhsus wasu kafirai ake nufi kinan waɗanda za su yi mujadala su da za a ba dama amma hadha yawmu la yantiqun nan sai zama to ana nufin waɗansu kafirai ne su kwata kwata ma ba za a ba su damar yin magana ba shi mala akan haka wannan ya tafi kina akan wannan ra'ayi sai zama to kinan waɗansu kafirai ake nufi to duk da haka dai wannan ba zai yi tafi ba don saboda ba a samu galibi ba cewa dai a ce wani wuri ba za a ba su damar magana ba wani wuri za a ba su damar magana yafi a ce waɗansu jama'a ne za a ba damar magana waɗansu jama'a ba za a ba su damar magana kwata kwata ba an gane ko sai zama to amun ne makhsusu dai har yanzu amma wato taksisin shi ana yin shi ne da irin hali taksisin halin da suke ciki ina fata an fahimta wato halin da suke ciki shine an kai taksisi tun da kiyama rana ce wadda daga gare ta babu wata rana babu wata rana tun da da rana ne muke aunawa da wata kuma kiyama in ta tsayu da ranar da wata za su daina aiki fa idza bariqa al-basar wa khasafa al-qamar وجميع الشمس والقمر kaga rana da wata Allah ce za a hada su wadansu malamai suka ce za a dauke su a kada su cikin wutar jahannama to kenan kaga ba dan sun aikata wani laifi ba a saboda makamashi ne na wutar jahannama dan kan wani ya fahimci abin ba daidai ba to wannan shi ne abin da malam ya kawo sai zamanto an yi taksisin shi ne da wadansu wato lokaci kenan sai zamanto la nutqa lahum illa bi idnillah an gane ko sannan kuma da yace la yantiqun wa la yu'zanu lahum أي ولا يؤذن لهم في بعض المواقف ويؤذن لهم في بعض المواقف wannan shine abin da ya kamata mu fahimta sai zaman to amun ne makhsus an yi nafyu nafyul kamil sannan kuma aka zo sai aka yi isbat aka yi taksisin shi kamar da zaka qur'ani yana cewa wani lokacin babu kaza kamar yadda malai faɗa jawab ne am amma kuma sai zaman to wani lokacin yana nufin a'a cikin waɗansu halaye ne babu shi yanzu misali Allah subhanahu wataala yake cewa fa idza nufikha fi sur fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan aka yi busa cikin kafo kaho fala an saba bainahum yawma idhin babu dangantaka alhali ko yace yawma yafirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani kuma kiyamace yake zance kuma yace akhihi wa abihi da dan uwan shi da kaza da kaza da kaza to kaga wannan ai sai zamanto sai kace to kuma an ce fala an saba bainahum babu ina fatan ana fahimta ta ko kuma da yake cewa wala yasalu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu almujrimu yawaddu almujrimu law yaftadi min adabi yawmi idhin bi bani wa sahibatihi ko yawma idhin aw ta qira'a yawmi idhin kuma aw ta qira'a dan ka wani yaji an karanta ba yin yadda sani bai ce akwai kuskure wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a almuhimmu dai yace fala an saba babu dangantaka kuma ya kawo dangantaka to me ake nufi da wannan nan yana nufin dangantakar ba ta da amfani ba ta da amfani kafirai dangantaka su ba za ta amfani su shine abin da ake nufi sannan kuma da ya ce ba ta da amfani a nan nan ana nufin kafirai ne ba za ta amfani su ba su masu imani za ta amfani su don Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay kullu imri'in bima kasaba rahin kaga nan ya tabbatar da cewa za a iya samun wato dangantaka waɗanda suka yi imani za a ƙara ba mutum daraja idan mahaifin shi yana babban matsayi sai a ɗauke shi a kai shi wannan matsayin ba tare da ya wani aiki ba an gane ko wanda ceto ne wanda hadda yan mu'tazila sun yarda da wannan so kaga wannan da yana nuna cewa dan an kore wani lokacin ana iya taksisin shi ina fata mun ne wala yatasaalun nan ma ya kore ba za su tambaya ba kuma ya ce wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalun kaga ya ce ba za su tambaya ba amma yana nufin a waɗansu wurare ba za su ba za su tambayi juna ba wani lokacin kuma za su tambayi juna kina sai zaman to an yi nafyu amma nafyun nan ba kamil bane wato ana nufin a waɗansu wurare to yau da wannan ne kamata ɗaliban ilimi su yi hattara kan tattaunawa da matsaloli waɗanda za ka ga mu'tazila suna kawo su wajen kore ceto wajen ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun kaga sai ce na ya ayyuhal ladina amanu da masu imani ba aka fara an ka ce anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka baku min qabli an ya'ti yawm kafin wani wani yini yazo la bay'un fihi babu saye da sayarwa ko kuma a wata qira'a la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a to an ce la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a nan la bai'un fihi nafi in an ka kawo shi da tanwini nafiyul wahda ne abinda malamai suke cewa nafiyul wahda shine an kore kadaicin shi babu ciniki daya to sai wannan malamai suke cewa ba tansisi ne akan umumi domin in ba a samu ɗaya ba tana yiwa a samu biyu amma idan aka ce la bai a fihi wala hullata wala shafa'a an kore jinsi nafiyul jinsi ne akwai bambanci tsakanin nafiyul wahda da nafiyul jinsi in an ce nafiyul wahda ana nufin an kore ɗaya to idan aka ce babu mutum ɗaya yana yiwa a samu biyu yana yiwa a samu uku amma idan aka ce ba mutum ko ɗaya ba jinsin ɗan adam a wuri to kenan kaga na an kore ma kasancewar akwai ɗan adam a wannan wuri shi yasa sai suke cewa wannan kira'a da ta ce wato la bai a fihi wala khullata wala shafa'a an gane ko to wannan kira'a wato ita ce adda nafiyul jinsi ina fata an fahimce ni domin idan muka duba imam asim da imamu hamza da imamu kisa'i da kuma imamu nafi' da imamu abu ja'far da imamu ibnu amir su suka karanta la bai'un fihi wala khullatun wala shafa'a kinan sauran qurra waɗanda ba a kawo ba in ka duba wato kamar kinan abu amr ibn al'ala da kuma wato imam yaqub an gane ko waɗanda su sun karanta la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a an gane ko da ibnu da ibnu kathir kinan da ibnu kathir da abu amr ibnu al'ala da imamu yaqub su suka karanta la bai'a fihi wala khullata wala shafa'a su sun karanta bi nafiyin ne ma sun kore kwata kwata kinan nan sai zama to nafiyul jinsi ne kinan qira'ar da ta zo da fatha ta hi zuwa da nafiyul jinsi ta fi karfin ma'ana a nan kinan ta nuna babu kowane irin jinsi to da wanda mutane suke cewa to ai nafiyu akai to ina zancen kuma a ce akwai ceto a ranar tashin alkiyama sai a ce a'a la bai'a fihi ko la bai'un fihi an gane ko da an ka ce jinsin ma an kore annan makhsus ne akwai ciniki sai da sayarwa a kiyama la bai a fihi illa wanda akwai tsakanin Allah da mu'minai kuma nafsi ne na alqur'ani Allah subhanahu wataala ce inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih ka gani bai'akum an yi ciniki da Allah kuma kiyama ne za a ita wannan cinikin zai tabbata kinan la bai'un fihi ko la bai'a fihi a wacin qira'a ba yana nufin ba ko wani irin jinsin ceto ba maksusun ne da ceton da da kasuwancin da Allah zai yi da mu'min ne sannan kuma kuma kasuwanci ne don ya ce ya ayyuhal ladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin tayyibatan fi jannati adn dhalika al-fawz al-azim kaji kasuwanci ne karar Allah ne fada sai abu na biyu da yace wala khullatun ko wala khullata a qira'ata ibnu kathir da abu amr da yaqub da suka karanta wala khullata shi ma nan nafiyul jinsi ne an kore jinsi a kira su wala khullatun kuma an kore babu ciniki daya in mun ce khullatun to amma yana yawa a samu biyu amma wancan kira sai ta ce wala khulla ta kore gaba daya wanda ta ce wala khullata babu abokantaka a'a babu abokantaka sai ta masu imani shi ma akwai nassi na alqur'ani a cikin suratul zukhruf al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin wala shafa'a babu ceto to nan da ya dama suke son su kawo tunda sun kore wadansu sai a ce a shi ma makhsusun ne babu ceto sai sai da izinin Allah man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni sannan kuma babu ceto sai ga wanda Allah ya so a cece shi yadda da shi wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyati mushfiqun amma kafirai su ne ba su da ceto kwata kwata fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in fama lahum an tadhkirati mu'ridin to da haka dai irin waɗannan nassoshi abubuwa ne waɗanda galibi za ku iske masu munana aƙidu suna ɗaukar wani sashe su yi amfani da shi abinda ake kira a tafsiru tajzi'i ko almanhaju tajzi'i wa asaruhu fi su i'tiqad wa su tafsir wa istinbat al-ahkam wannan manhaji ne wanda ana iya bincike kan shi za ga wani ya ɗauki wata aya maimakon ya kama ɗauko ayoyi gaba ɗaya ko ya ɗauko hadisai gaba ɗaya sai ya ɗauki wata aya ita kaɗai ko ya ɗauki hadisi guda ya ce da shi zai fitar da hukunci sai ka iske an samu matsaloli masu yawa Allah kai mu da tsari to ƴan uwa musulmi wannan shine ƙarshen mas'ala ta ɗari hudu da sittin da shida tana da ɗan tsawo kuma tana da bayani amma irin waɗannan masalolin dole ne ake tsayawa a yi bayani kan su don a fahimta gurgudun fahimtar mu bai don abin da Allah subhanahu wataala ya bamu na sani mas'ala ta gaba sai mas'ala ta ɗari hudu da sittin da bakwai fa in kila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya aka Allah ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id daga cikin mutane akwai shaqiyyun mara arziki Allah kai mu tsari wa sa'idun akwai mai arziki asalin kalma ta sa'idun lokaci ana nufin mutumin da yake cikin farin ciki kuma lokacin da nufin mutumin da yake mai arziki mai rabo duk mai rabo ko yana cikin farin ciki suratu hud aya ta 105 malam yace wa kalimatu min litab'id ita kalimatu min tana zakkuwa litab'id sasantawa inji malaman zauri ba'adu shay ya sasanta kamar yanzu an ce an sasanta tsakanin wani da wani kina an ba wani sashi an ba wani sashi don a samu yadda malam yace wa ma'lumun malam yace abu ne sananne annan nasa su mutane kullahum gaba dai in ma shaqiyun ko dai a samu shaqiyun mara arziki aw sa'idun koko mai arziki mai rabo fama ma'anar tab'id to me yasa kuma Allah kawo shi tunda an san dama mutum biyu ne a lahira gida biyu ne aljanna da wuta yan aljanna da yan wuta babu wani abu an gane ko wani zai iya cewa a'a to ai akwai yan a'raf don saboda an ce wa bainahuma hijab wa alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum to zance mafi inganci ashabul a'raf tunda suna tsakanin aljanna da wuta kuma zancen da malamai suka dauka shine ayyukan su na alkhairi sun zamanto daidai da na sharri to sai Allah ce kuma lam yadkhuluha wa hum yatma'un suna son shiga aljanna amma suna kwadayin shiga haka amma bu samu shiga shiga aljanna ba karshe sai aka nuna cewa rahama Allah tarin jayimi tarin jayi fushin sa kenan waɗanda suke tsakiyar aljanna da wuta Allah zai gafarta musu kai su aljanna balma waɗanda an wuta ma idan za Allah zai gafarta ma waɗanda suke da imani a fitar da man fi qalbihi mithqala dharratin min khardalin min kibrin ko wanda duk ya zamanto min iman wanda ko ya zama to kwayar zarra ne a cikin zuciyarsa na imani ko da an kai shi wuta za a fitar da shi to ina ga wanda ba bai shiga bayan tsakanin wuta da aljanna kenan ka kasance mafi inganci ashabul araf karshe aljanna za su shiga to shi yasa sai a maida su fa minhum shaqiyyun wa sa'id a karshe dai da a koma daidai ga wannan taksimin shaqiyyun mara arziki da sa'idun mai arziki ina fata an fahimta dan wani zai iya kawo wannan ya tura da wannan ya kawo cewa to ai akwai araf ana so a karanta alqur'ani ba karanta alqur'ani ne yake so ai ba ana so a fahimci alqur'ani ne da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a fahimci shari'a kuma ayi aiki gwargwadon iko to malam yace to kulna zamu ce at-tab'idu huna ala haqiqatihi lalle sasanta wannan da an kai da ko rarrabewa da aka yi yana akan hakikanin shi li'anna ahlal qiyamati malam yace to su mutanen qiyama thalathatu aqsamin qismi uku ne qismun shaqiyyun akwai kaso guda farko ko bangare na farko shaqiyyun mara arziki wa qismun sa'id akwai qismi wanda yake wato mai arziki wa hum ahlun nari wal janna su ne mutanen wuta da aljanna kama zakara fi hadhihi al-aya mufassalan kamar da Allah ya yi wannan bayani mufassara ar-rabi wa qismun la shaqiyyun wala sa'id akwai mutanen da su ba a sifanta su da masu arziki ne ko mara arziki wa hum ahlul a'raf sune ahlul a'raf shikenan to su ahlul a'raf malan nan bai kawo bayanin su ba to shine dai Allah ya kaddare mun yi wannan bayani muka rubuta karshe dai aljanna za su shiga wallahu a'lam to sai athani na biyu anna ma'anal kalam abinda ake nufi da su fa minhum shaqiyyun daga cikin su akwai mara arziki wa minhum sa'id akwai mai arziki wa hada yaqtadi an yakuna shaqiyyu ba'd an-nas kenan wannan yana hukunta yana nuna cewa masu mara arziki sashen mutane ne was sa'idu sashen mutane ba'd an-nas sashen mutane domin nan ba an ce shaqiyyun ba an ce shaqiyyun ba sifa ce ta mutum guda ba kenan ana nufin qismun shaqiyyun da qismun abin nan sa'id dan kakkasa tsammanin mutum guda ake nufi wal amru kadhalika malin yace al'amarin haka yake wala yaqtadi an yakuna ash-shaqiyyu was-sa'idu kilahuma ba'd an-nas ba ana nufin ba da shaqiyyun da sa'idun ba'd an-nas bal kullu wahidin minhuma ba'd kowanne daga cikin su sashi ne an gane ko kilahuma kullun kuma dukkan su gaba ɗaya ne kama ta qulu min al-hayawani insan kenan daga cikin dabbobi cikin dabbobi ko ko ababen da suke da rayuwa za a ce insano akwai mutum wa minal haiwani daga cikin abubuwan da suke masu rayuwa gaira insan akwai abin da ba mutum bane tunda jaki yana da rai amma ba mutum bane ko mu ce jaki wa kullul haiwani dukkan abin da yake da rai ko abin da ake kira haiwan imma insanun aw gaira insani ko zaman to dan adam ne ko ba dan adam bane duk abin da yake da rayuwa ina fata an fahimta to wannan magana ce da malam ya kawo ta ilmul mantiq ta yi nauyi kwarai da gaske domin ilmul jadal da ilmul mantiq da falsafa suna da hatsari kwarai da gaske ko malamin da karanta usulul fiqh in ya zurhi cikin waɗanda al'aqliyat wani lokaci sai ka iske ya fandare duk an ka kawo hujja sai ya juyar da ita dan haka a ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id ana nufin duka kuma ana nufin sashi kuma sashi duka kuma duka duka sashi to kaga abin zai zama to yana da wahala domin yan aljanna dukkan su masu masu rabo ne an gane ko yan wuta dukkan su marasa rabo ne to ya an dauki dukkan su kuma suna da rabo to kaga sai an koma kuma wani tawili wanda yake na da tsawo tunda misali sai mun raba yan aljanna biyu mu ce cikin yan aljanna akwai masu rabo akwai mara rabo kuma cikin yan wuta akwai masu rabo akwai marar rabo to kaga wannan tawili sai an yi tawili mai tsawo tunda sai an nuna yan aljanna masu babbar daraja su ne waɗanda suke masu babban rabu masu rabu yan aljanna waɗanda adda karamar daraja tun da aljanna mataki mataki ce duk da yake Allah ya cire hasada wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar ko da mun tafi akan wannan tawilin muka yi ta wato bayanai karshe dai sai mu ce to abinda ake nufi su yan aljanna waɗanda adda babban mataki su ne an masu rabo amma an hankalta ma waɗanda ba samu babban matsayi ba a aljanna su ne marasa rabo cikin yan aljanna su ko yan wuta sai mu ce a'a shaqiyyun wa sa'id daga cikin yan wuta akwai mara rabo wanda shine a karkashin wuta ifiddarkil asfali minan nar sai kuma sa'idun mai dama dama wanda yake yana dan sama yana dan cin sama samanta to kaga wannan tawili ne na ilmul kalam wanda yayi nauyi kwarai da gaske wani dalibi ma idan ya iske wannan maganganun zai ga kamar mallam ma yayi wani irin abinda ake cewa allan baɗake ne ko ko fitar kafa a ala ayyati hal dai malamai suna kokarin ne su kawo ma'anoni waɗanda ɗalibin ilimi zai fahimta ko da an juyo maka ta wata hanya ya kawo shi ne saboda ilmul kalam da ilmul mantiq da ilmul falsafa galibi suna rikitar da ɗalibai kuma lokacin waɗansu suna karanta su ne ba da kyakkyawar aƙida ba shi yasa kake ganin suna fanɗarewa amma waɗansu za ka iske sun san ilmul jadal da ilmul mantiq da ilmul kalam da ilmul falsafa amma kuma suna kiyaye da mugu idan ya kawo hujja a ciki sai su kafa mai hujja da abin da ya kafa hujja da shi su ruguza shi gaba ɗaya na fata an fahimta wallahu ta'ala a'lam to wannan shi ne abinda malin ya kawo fa minhum shaqiyyun wa sa'id ɗan uwa kafin mu wuce cikin wannan mas'ala mu je a mas'alan mu ta gaba akwai dan wani bayani da ya kamata na ƙara da yake akwai mas'aloli ne da aka kawo masu dan wato tsawo a cikin wannan wurin shine cewa da aka zo akwai abin da ake kira a cikin ilimin balaga allafu wan nashru ko at-tayyu wan nashru akwai murattab akwai mushawwish yana da kyau dalibin ilimin fahimci wannan in an ce allafu shine kamar an nade abu shine suke kira at-tayyu a wadansu malaman balaga wan nashru an bude abu akwai murattab akwai mushawwish murattab wanda yana jere mushawwish wanda ke taba kwakwalwa sai an kwantasa hankali mai damuwar hankali kenan sai an tsaya an kwantar da hankali sannan za a fahimce shi ma'ana idan aka kawo abu biyu aka ce muhammad ya zo misali isa ya zo to kaga da muhammad aka fara sannan aka zo ga isa to in za a sake magana kansu to sai a fara da muhammad sannan a zo ga isa amma idan aka fara magana da muhammad aka zo ga isa sannan yanzu aka ci gaba da magana kawai sai aka fara magana kan isa to an yi tashwishi ma'ana kenan kamar an juyar da abin to misalin da zan bayar kaga da Allah ce fa minhum shaqiyyun wa sa'id sai ya fara da shaqiyyun da sa'idun shaqiyyun mara arziki sa'idun mai arziki sai ce fa ammal ladina shaqu fa fin nari kaga sai fara da marasa arziki sai ya kare magana kansu wa ammal ladina su'idu ko abin nan sa'idu a cikin wata qira'a kaga sai kawo guda biyu din duka wato zaka iya fahimtar su kenan sai ya zamanto yadda ya fara magana akan su haka kuma ya sake jiranta magana akan su akwai kuma misalin wanda ake kira kamar cikin irin wannan waje annan laila wannan haro ayatai ne in ji Allah wa fa mahauna ayatan laili waje annan ayatan nahar kaga sai fara waje annan laila wannan haro ayatai ya fara magana akan dare sannan ya zo zuwa ga yini sannan ya ce fa mahauna ayatan laili ya zo ya fara magana kuma kan dare sannan ya tafi zuwa ga yini kaga ya jeranta su murattab awwan a sunan shi to akwai allafu wan nashr ko at-tayy wan nashr al-mushawwish wanda yake mushawwish wanda an cunkusa shi an juya shi ma'ana da aka zo aka faɗi na ɗaya aka faɗi na biyu maimakon a fara magana kan na farko sai aka koma kan na biyu sannan aka koma kan na farko misalin sa kuma misali a cikin suratu ali imran inda Allah subhanahu wata'ala ke cewa wato ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم سالت يوم تبيض وجوه وتسود وجوه yau matabiyar wujuh ranar da waɗansu fuskoki za su yi fari wata suwar wujuh wasu fuskoki kuma za su yi baki sai Allah subhanahu wataala kaga yanzu ya fara da waɗanda suka yi magana da waɗanda suke farare sannan ya ji zuwa ga waɗanda suka yi baki amma da ya zo wajen magana sai ce fa amman ladina suwaddat wujuhum sai fara magana akan na biyu din fa amman ladina suwaddat wujuhum fa amman ladina suwaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun sai kuma kan magana waɗanda fuskokin suka yi fari yace wa amman ladina biyaddat wujuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun kaga wannan ana kiran shi at-laff wan nashr ko at-tayy wan nashr al-murattab da al-mushawwish in baka san shi ba kai kokari ka san shi kada ka ji ana magana kan abu baka san shi ba ka kutsa ka ce ƙarya ne ko shirme ne ko abin da ya kama da haka irin ɗabi'a ta waɗansu ɗalibai ka da nemi littattafai guda biyu zan baka littattafai guda biyu inda za su taimaka maka sanin wannan littafi na farko shine mu'jamul balaghatil arabiyya na badawi tabana littafi na biyu mafatihu tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al-khatib yana da littafi mai kyau cikin wannan da haka ɗalibin ilimi zai same su duk in yaji an faɗi wani abu cikin ulumul qur'ani ko balaga ya je ya duba ya gani kai ya je makan shi banna in kuma cikin mufradatul qur'an naka dibi al mufradat fi gharib al qur'an na imam al asfahani ko kuma in cikin hadisi na ka ɗauki an nihaya fi gharib al hadith na ibn al athir saboda ka fahimci abin da ake son a ci ka tafi duk in ka ji wata magana ka zabura ka ce abu kaza kaza ba haka nan bane ka je ka jawo kanka matsala wadda tafi karfin ka to wannan dai yan uwan musulmi shine karshen wannan mas'ala ta 467 yanzu za mu tashi ne a mas'ala ta wato 468 a ƙarƙashin aya ta 107 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce khalidina fiha suna masu dawwama a cikin ta su yan wuta ma damatis samawati wal ard matukar sammai da kassai suna nan tabbaci suna nan a dawwami kenan wa arada bihi malam yace abinda ake nufi bayana dawamil khuludi bayanin wato dawamar kasancewa su tabbata su a cikin wuta ma anna ahlal janna malam yace tare da cewa su mutanen aljanna wa ahlan nar da mutanen wuta mukhalladuna fiha za a dawamar da su a cikin ta khuludan la nihayata lahu tabbata wadda bata da karshe an gane ko za su dawwama dawwama wadda bata da karshe was samawati wal ard sammai da kasai wa dawamuhuma da tabbata su munqati'un abu ne wanda yake mai yankewa li'annahuma yawmal qiyama domin su sammai da kasan din ranar tashin alkiyama yanhadimani za su wato ruguje kenan daga alhadmu ne sai an ka ƙara alif wallam an kama in talaka ne asalin shi talaka ne an ka ce in talaka kama in fa'ala asalin shi fa'ala ne an ka ce in fa'ala to hadama sai an ka ce in hadama za su ruguje wanda kuma ko da fi'ili yana ta'addi in ji malaman sarf da nahau idan nunun da lamun da alif da nunun sun ka shiga sai shi koma wato lazim ke da yanzu bai ta'addi malam yace qala Allah qala Allah ta'ala Allah yace kalla aha idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka girgiza kasa girgizawa suratul fajri aya ta 21 wa qala ta'ala idza sama'un fatarat a lokacin da sama in fatarat ta tsagi ko ta tsatsage ko ta tattarde wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce yawma natwi sama ran da zamu nadi sama ka tayyi sijilli lil kutub an gane ko kamar yadda as-sijil ake nade wato mai littafi yake nade littafi ayi hakan ga a hade shi gaba daya ko kuma ka tayyi sijilli lil kitab akwai qira'a lil kitab kan wani dalibin ilimi ya ji ba wanda sani ba kuma ya ce kaza mari yace to wa nadha'iruhu kathira irin waɗannan ayoyin da suke nuna sammai da kasai za su tashi aiki suna da yawa mimma yadullu ala kharabis samawati wal ard abin da yake nuna cewa samai da kasai za su rugushe ko ba haka ba bal ma an yi sabani a cikin suratu ibrahim kasan ma za a canza ta ne ko ba za a canza ba yawma tubaddalu al ardu ghayra al ardi was samawati wasu ce kasar za a canza ta gaba ɗaya wasu ce a'a kasar sifofinta ne Allah subhanahu wataala zai canza akwai maganganu da dama da malamai malam yace to kulna zamu ce lil arabi fi ma'an al abadi alfadun su larabawa suna amfani da kalma ta al abadu har abada alfadun an gane ko lafuzza ko kalmomi da suke amfani da su to abbiru biha an iradati dawam wani lokacin suna nuna dawwama abu duna ta'aqiti minha ba tare da at-ta'qiti minha ba sun nuna wato yanke lokaci shine at-ta'qitu an gane ko ta'qit da alhamza ne shi yasa za ku ga wani zai ce to wannan ai banna ce a ba banna bace ko cikin alqur'ani akwai shi wa idhar rusulu uqitat ita ce kuma qira'a ma da ta tabbata asalin shi wuqitat ne da wawun ne alwaqtu ake cewa ba a cewa alaqatu ko alaqatu babu alaqatu amma lokacin laraba suna ibdali cikin fi'ili ko cikin kalima an ka ce wa izar rusulu uqitat an ka sanya lokacin da za a tsayar da su kenan to nan da ka duna ta'aqit min ha irin wanga larabci ne malam ya amfani da shi wani da ya ga wannan sai ya ce a an yi kuskure a kawo a kawo biro a maza maza a canza malamin nan ya yi kuskure Allah ya kyauta malam ya ce to kenan wani lokacin laraba suna amfani da kalma ta abad suna nufin iradatu dawamu duna ta'qit minha ma'ana sun nuna abin ya dawama amma ba tare da sun nuna iyakance lokacin ba shin har abada ne ko ba har abada bane malace haza ya ƙurun haka nan waɗansu suka cewa la af'alu kaza ba zan aikata wannan ba makhtalafan lailu wan nahar matuƙar dare da yini suna sabawa kenan nan yana nufin har abada ba zan yi ba ba tare da markon ya ce la af'alu haza a gane ko abadan sai ce makhtalafan lailu wan nahar matuƙar dare da yini wato ba sa sabawa kenan duna ta'qit nan da ya kawo ma'anan ba tare da an sanya ma abu lokaci ba har abada kina ake nufi wa ma damatis sama wal ard ko ko kace mutun zai cewa la af'alu kaza kin atafina la af'alu kaza ma damatis sama wal ard bazan yi wannan ba mutukar san mai da kasai suna nan kina har abada wa ma atammatil al iblkin an gane ko atammatil ibl tamma asalin tamma yana nufin ɗaure abu to amma nan a tsammatil ibil tana yana nufin kamar raƙumma suna iya ɗaukar kaya kenan don haka dai ba zan yi wannan ba matukar raƙumma za su iya ɗaukar kaya wa yuridu bi zalika la af'aluhu abadan yana nufin ba zan aikata shi ba gaba ɗaya har abada ma a qat'in nazari ba tare da an hankalta ba an kaunil muaqqati bihi lahu nihayatun aw la nihaya ba tare da an hankalta ma abinda an ka sanya ma lokacin nan ba yana da ƙarshe ko ba da ƙarshe tunda an san dai raƙumma misali in mun ce a tsammat ban san ko suke son su ce ba anan dai a tsamba ma'ana ko ta ɗauki kaya ma'ana ko ko dai an ce sama da ƙasa suna nan ko ko dare da yini suna saba ba wai haka yake nufi ba a'a yana nufin har abada to shine abin da yake yake son ya ce kenan da an ka ce ma da mata samawatul ard ba nan ba ana nufin sammai da ƙasa an ka hankalta ma ba ana nufin kawai har abada ne a uslubin larabawa an gane ko kuma kowane yare yana da khasa'is kin shi bincike ne mai yawa khasa'isul lughatil arabiyya a cikin نحو خصائص اللغة العربية أتكن صرف أنت خصائص اللغة العربية أتكن نطق أنت خصائص اللغة العربية أتكن مواكبة العصر خصائص اللغة العربية أتكن أبوة داما za a yi yin bincike ba ɗan kaɗan ba ba bincike ɗai ko bi ko uku ba cikin khasa'is na lugal arabiya yawa ne da su bincike kuma yana da yawa malam yace to asani amsa ta biyu malam yace annahu khatabahum ala mu'taqadihim Allah ya yi musu magana ne akan abin da sun ka wato kamar abin da suka sani a aqidarsu ma'ana abin da sun san shi shine mu'taqad kamar abin da sun yi imani da shi abin da suka sani annas samawat cewa sammai wal ardu da kasai la tazulu wala taghayyaru su a wajen su ba ta canzawa la tazulu ba sa gushe wala taghayyaru tunda su ganin su ma ya mutu ba za a tashi ba to sai an ka ce ma da mutu samawatul ardu tunda su bakin nan ilimin su ya tsaya kina ai musu magana ne gurgurdon aqidarsu الثالث نأكو أنه أراد bihi. arada bihi kaunal fariqaini fi quburihim an gane ko nan da an kace fa imma fa minhum abin nan ana nufin kaunil kaunal fariqaini jama'a guda biyu na masu arziki da marasa arziki kasancewa su fi quburihim a cikin kaburburan su imma amin ko dai zamanto suna cikin ni'ima aw mu'azzabin ko suna cikin azaba kama jaa fil hadith kamar da yazo cikin hadisi an gane ko alqabru imma rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin nar shi wato kabari ko dai ya kasance wato wani dausayi ne an gane ko shine rauda ko ya zamanto dausayi daga cikin dausayi na aljanna an gane ko ko kuma ya zamanto hufratun min hufarin nar ko niran wani lokaci ana cewa niran amma hufarin nar nan yazo wani suna cewa hufarin niran to niran wuta ita ma ana cewa ta niran amma dai nan annar yake cikin lafazi na wannan hadisin wato ko ya zamanto kofa abin ga kofa ce ko mu ce wani rami ko kuma rahi daga cikin rafi na wuta to wannan hadisi da malin ya kawo ce kamar fil hadith mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi yace wannan hadisi Imam Tirmidhi ya kawo shi a hadisi na 2384 hadisi ne na Abu Sa'id yace amma bi isnadin da'ifin jiddan isnadin wannan hadisi na cikin sunan tirmidhi da'ifi ne kwarai da gaske wa kaunul qabru rawdatan min riyadil janna an gane ko aw hufratin min hufarin nar thabitun bil ma'na fi ghairi hadithin fi ghairi hadithin sahihin ma'ana kasancewar kabari wato dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma wato kofa ce daga cikin kofofin wuta ko rami ne daga cikin ramin wuta ko rahi daga cikin rahin wuta ya ce to ya tabbata a cikin sabitun bil ma'ana ma'ana shi ta tabbata irin wannan ma'ana fi gairi hadithin fi gairi hadithin sahihin ba cikin hadisi ɗaya ba ma ma'ana cikin wasu hadisai nan da ya ce fi gairi hadisin bayan rufin ba cikin hadisi ingantacce ba larabci na ya amfani da shi mai karfi ma'ana fi gairi hadisin sun ba cikin ma hadisi guda ba cikin hadisai masu yawa minha akwai hadisi na hadisul barra bin azib radiyallahu an alladhi rawahu abu dawuda kaga sai kawo hadisin da abu dawud ya ruwaito shi hadisi na dubu na dubu hudu da ɗari bakwai da hamsin da uku da ahmad hadisin da imamu ahmad ya ruwaito a cikin musnad nashi a tsaba da malam ya amfani da ita hadisi na dubu biyu hadisi na 287 da hadisi na 295 da hadisi na 296 da kuma imamul hakim a cikin al-mustadrak juz'i na farko hadisi na 37 wa ghairuhum malam yace kai da wani su ma malam yace wa qad sahaha jam'un min al-ulama wato jama'a daga cikin malamai sun sahaha wannan hadisi minhum al-hakim wato wannan riwaya ba ta shi Tirmidhi ba ta Abu Dawuda da Ahmad da Hakim jam'u min ulama malamai sun ingantar da waɗannan hadisin minhum daga cikin su al-hakim imam al-hakim mai al-mustadrak da kuma malam yace wa faqahu adh-dhahabi imam adh-dhahabi yayi muwafaqa da shi a wajen tashihin hadisin wal baihaqi imam al-baihaqi yayi muwafaqa da shi fi ithbati azab al-qabr wajen hadisin wato tabbatar da azaba ta kabari wa ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya daga cikin waɗanda sun ingantar da wanda hadisi fi sharhi hadisin nuzul a cikin littafi ko risala da ya ta sharhi da hadisin nuzul وابن القيم دكم ابن القيم طالب شيخ الاسلام ابن تيميه اتكلم لتافن اعلام الموقعين عن كرام رب العالمين وانا ببل لتافن مي بيان كان فتوى اصول الفقه دكم تهذيب السنن لتافن تهذيب السنن ونقل تصحيح ابي نعيم يا كاو تصحيحنا ابو نعيم شي ابن القيم وابن منده دكم ابن منده وحسنه المنذري an gane ko kuma imamul mundiri ya hassana wannan hadisi fi targhib a cikin الترغيب كنشي sannan kuma wanda imam Sheikh Nasiruddin Albani yayi tahqiqin wannan hadisi sahihu at-targhib wa at-tarhib wa qala al-Qurtubi imam al-Qurtubi yace fi tafkira a cikin littafin sa tafkira hadithun sahihun hadisi ne ingantacce wa sahahahu al-Albani nan ba Qurtubi ne ya faɗi wannan magana ba shi mai tahqiqin littafi don Qurtubi ya riga Albani zuwa a duniya shekaru aru aru wa sahahahu al-Albani imam al-albani ya inganta da wannan hadisi fi ahkamul jana'iz a cikin littafin ahkamul jana'iz wa saqahu siyaqan wahidan sai ya kawo shi akan siyaki guda fanzurhu ka ni ka bin ka kalli wannan inji malam lizamin kamar abu ne wanda ya zama maka dole ma'ana abu ne wanda yake ya zama maka dole in kana son ilimi ba wai dole bane dan wani ya an ce lizamin ma sai ce to ban dibawa tunda an ce dole sai na duba abinda ake nufi kenan to wannan shi ne abinda an kawo kan wannan hadisi to kafin lokacinmu ya ƙare akwai amsa ta hudu da waɗansu ka kawo sannan mu dawo kan wannan magana malam ya ce arrabi'u waɗansu malamai suka ce amsa ta hudu annal murada biha abinda ake nufi samawatul akhira wa arduha ba sama wadda annan ta duniya ba wadda muke rayuwa da kuma ƙasa ta duniya ana nufin a'a sama wadda za a yi ta ranar tashin alkiyama wadda yan aljanna su kasance cikin aljanna su da kuma ƙasa wadda yan aljanna su kasance cikinta da ƙasa ta wuta da sama ta wuta su ne ake nufi waɗannan kuma ai ba za su ƙare ba tun da tare da aljanna suke tare da wata suke qala Allah ta'ala Allah ya ce yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was samawat ranar da za a canza ƙasa da kuma sammai kenan nan waɗansu suka ce sifofin su ne za a canza waɗansu kuma suka ce a gaba ɗayan bai ma za a canza su wa tilka da'imatun waɗancan sammai biyu da sama ta aljanna da sama ta wuta da ƙasa ta aljanna da ƙasa ta wuta da'imatun tabbatattu ne kenan bai ce da'imata ne ba don ya ce tilka la tazulu ba za su gushe ba wala tafana kuma ba za su ƙare ba su waɗannan sammai guda biyu da sama ta wuta da sama ta aljanna da ƙasa ta wuta da ƙasa ta aljanna wali annahu malam yace kuma haka labudda li ahli jannati babu makawa ga mutanen aljanna min ma yuqilluhum ga abin da zai zamanto shine rumfarsu yuqilluhum nan kenan ko ko yuqilluhum zai dauke su ma'ana ya zamanto saman shi suke tafiya wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmati hatta idha aqallat sahaban thiqalan kina abin da zai dauke su ma'ana saman shi za su tafiya shine yuqilluhum ba ya karantar da su ba wa yudhilluhum da abin da zai zamanto musu inwa imma sama'un ko ko ya kasance dai sama ce yakhluquha Allahu ta'ala wadda Allah zai halicce ta awil arsh ko ko al-arshin Allah kama ja a fil akhbar kamar yadda cikin labarai anna ahlal jannata tahta dhillil arsh mutanen aljanna suna karkashin al'arshi wa kullu ma adallaka duk abin da ya zamanto irwa akan kai rufe ka fa huwa sama'un shi ana kiran shi sama da larabci wa ja a fil akhbar ya zo a cikin labarai shi yasa ake cewa wa anzala minas sama'i ma'an Allah ya saukar da ruwa daga sama sai ka ce ai to daga girgije ne a'a kullu ma alaka fa huwa sama malam yace to duk abin da ya zama to saman kane ana kiran shi sama kenan jihatu sama a larabci waja'a fil akhbar kuma wannan ba shi ke nuna babu sammai bakwai ba a akwai sammai bakwai wanda daga cewa a'a babu sammai bakwai kawai iska ne akwai sama wannan hayaniya ce Allah ne ya ce akwai sammai guda bakwai kuma suna da kofofin su waja'a ya zo fil akhbari a cikin labarai aidan kuma fi sifatil janna a cikin sifar aljanna anna turabuha wato kasar ta min za'afran daga wani ice ne ake kira irin na za'afran kamar haka ne za a yi wani abu mai kanshi fadalla ala anna laha ardan wannan ya nuna kasa tana da tana da wurin takawa kenan kasa aljanna tana da kasar da za a taka ko wurin da za a taka wal muradu tilka samawat kuma abinda ake nufi da sammomi wa tilka al ard sune kasai kina abinda ake nufi ma da mata samawat wal ard matukar sammai da kasai suna nan ana nufin sammai na aljanna da kasai na aljanna wadanda su kuma ba sa karewa shine abin da ake so a ce da an kace ma da mata samawatu al-ard wato shine abin da ake so a ce to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokacin mu ya fara matsowa dai mun sabu mun kai karshen wannan mas'ala sai dai abu na karshe da nake son in dan kara cewa bayan ma ayoyi bayan waɗannan hadisai akwai ayoyi da suka nuna cewa akwai azabar kabari akwai a na'ima akwai ni'ima ta hayatul barzakh dan Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun kaga Allah ya ce waɗanda anka kashe ta hanyar jihadi ai suna cikin rayuwa kaga فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون كان هم كان الله فدي سنا يي اما wannan rayuwa Allah ce ba mu santa ba wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat a cikin suratul baqara bal ahya'u walakin la tash'urun ba ku san rayuwa ba kuma wannan nuna cewa akwai azaba tasu domin mi idan masu imani za a yi musu za a ba su ni'ima su ma yan wuta za a yi musu azaba kamar yadda fir'auna aka yi mishi azaba da shi da mutanensa annaru yu'raduna alaiha ghuduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab kuma Allah ya faɗi cewa in an ɗebe ran kafirai wannan rana suna da azaba ta wulakanci Allah subhanahu wataala yake cewa walau tara idh zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum sai an kace al yawma tujzauna azabal hun a wannan yinin za a tujzauna za a saka ka muku da azaba ta wulakanci azaba ta kabari ta tabbata dan uwana ba wai sai dole wanda an kasa cikin kabari ba kai ne baka fahimci alqur'anin ba kake kokarin korewa abinda alqur'ani ya tabbatar da shi saboda kana ganin kamar wato ka fahimci abin da kyau abu na karshe shine cewa nan kaga malam ya kawo cewa hadisin nan ya zo bi isnadin da'ifin jiddan inda muka kawo karkashin hamish wato cewa ya zo da sanadi da'ifi amma sai nuna ya inganta ma'ana ce ta inganta ta wata wato fuska shi yasa ɗalibin ilimi ya hattara akwai isnadi da'ifi akwai hadisi da'ifi isnadi da'ifi shine sanadin wannan hadisi bai inganta ba akwai sanadi wato hadisi da ifi shine hadisin da duk ta hanyar da ya zo in ma ya zo hanyoyi daban-daban ne in ma ta hanya guda ce bai inganta ba kwata-kwata to amma zaka iske da yawan dalibai sai su iske sun san hadisi daya ko isnadi ɗaya ne suka sani busan isnadodi daban-daban ba suna da yawa sai su zama cewa wannan hadisi ne da ifi ko da aka koma sai a cikin hanyoyi daban-daban hadisin ya inganta wannan kuma saboda karamcin fahimta karamcin bincike karamcin sanin fanni sai mutum ya je ya faɗi abin da ba shi bane to da haka ina kira ga ɗalibai ɗan uwana a bi al'amura a hankali a rinka bincike a fahimci abu da kyau kafin a je a gabatar da shi ko a TV ko a rediyo ko a masallaci ko khutba ko wani abu ya zama to kana da sani akan abin da ka faɗa kakka je ka yi abin da bai dace ba in ka yi kuskure gaban mutane galibi shedan bai cika barin ka dawo ba sai ce kawai ka dage ka yi kokari ka kare kuskuren ka wanda kuma ba kowa yake dawowa ba illa man rahimallah to nan ya kamata mu dakanta abin da muka faɗa ya zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته